رحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أعتبر دلال الله دي شاكرة وجه ربيع الآخر shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dubi da sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ɗaya za mu tashi darasi na ɗari da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na amdatul ahkam as-subra muna cikin kitabun riba hadisi mai lamba ta ɗari uku da talatin da hudu za mu tashi hadisin na na isha Allah ya kara masa yadda na a wannan littafi mai albarka na umdatul akam na babban malami abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alaihi wannan masallaci ne albarka na marigayi alhaji bashir usman toba da ke unguwar gandun albasa muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya agaza mana malin ce alhadisu rabi'u wata na tuna ba da salatu ne hadisi ne lamba ta ɗari uku da talatin da hudu ana aisha radiyallahu anha yace wa anha wa ana aisha radiyallahu anha قالت إن أفلح lalle abla suna ne aka abil ku'ai dan uwa abil ku'ai ista'zana alayya ya nemi izinin shigo a guri na ba da ma unzila hijab bayan an saukar da ayar hijabi wai za ta antumu wannan mata'an fasaluhun da min wara'i hijab to bayan wannan ayar ta sauka sai da ya zo shigowa da yana shiga kawai yanzu da aya ta sauka domin su sahabbai duk ayoyin da ka gani a alkurani kakaf in dai an sauka suna raye sun yi aiki da ita shi za aka gaya ma cewa sai na umar ko ibn umar ko sai na umar ya ke kara goma yana haddar suratul baqara ba ai kokari ne ba jirin biyu aiki yake da ita domin ya haddace goma baya gaba sai ya ga ya gama aiki da ita zai kara wata goma shine bambancin mu da su su aiki suke duk ayar da suka biya za a kokari a aiki da ita to kaga wannan ana gaya masu abai kenan ina kuma ga annabi alaihi salatu wassalam wanda aka tambaye na Aisha yaya dabi'un annabi take kana khuluqul qur'an dabi'un sa gaba ɗaya alqur'ani ne shi da qur'ani gaba ɗaya annabi ya fassara shi duka ko dai a magana ko a aiki ko dai a magance ko a aikace idan ka je karanta ayar da annabi ya magana a kan ta na hadisi to za ka tarar da wani aikin ta ya fassara aya shi za mu ya zo ce shi kadai da qur'ani zai aiki ba hadisi ya ya dabo a kafa ya dabo don babu yadda za a yi qur'ani ya tafi shi kadai ba rayuwa annabi alaihi salatu wassalam to shi za ka ce khuluqul qur'an gaba ɗaya da biyun sa alqur'ani to shi ne annabi ce ba da ma unzila da hijab bayan saukar da ayar hijabi fa kuntu sai nace wallahi la azanu lahu sai na rantsa da Allah ba zan ba shi izini ba ya shigo a ta asta adina nabiya sallallahu alaihi wa sallam har sai na nemi izinin annabi tsira da an ta Allah tabbata a gare shi shine magana da muka yi satin da ya wuce bambancin mu da magabata shi ne su kafin su aiki ke nemo dalili mu kuma abin da yasa ake rigima da mu yanzu sai mutum ya fara aikin kuma sai ne ya kare abu ne shi za ga ko da yi san zuciya ya yawa da ya alaji zuwa wa la shullu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi ba halatta ga mutum ya aikata kowane irin aiki kowane irin aiki kaga bin ne kira aka kawo sai ka san me hukuncin Allah akai a kitabul buyo in ba kuma ta ba na ta maimaitawa duk karatu sai na faɗi wata gaba cewa sai na Umar Allah ya kara mata yadda a zamanin halifancin sa turawa yake kasuwa ana tambayar yan kasuwa a tura kwari a tura zanga a tura sabon gari ko ina yi zuwa na yawo sai a je a ma tambayoyi a shagon ka akan kasuwanci in baka sani ne sai a rufe ma shago sai ka koma ka koyo ya ake kasuwanci shi za aka zauna lafiya kaga yanzu in zuwa za a rufe shaguna ai za a rufe da yawa ko wani ma ga da ta hanyar gado kawai babansa ne mutu ya gaji shagon bai san me ake kasuwanci ba na zamani ballantana na addini a zamanin jama bai sani ba ballantana a addinance shi kuma kowanne irin abu ana buƙatar tabi'a ko me sai daga cikin iyayen suna nan da ransu sai wa sai daga cikin iyayenmu lokacin da ya ritaya da ya ritaya bankin sai fito gratuity sa zai fito shi kuma lokacin yana gratuity yana pension and gratuity board suka ba hanya kuɗi ya fito da kuɗin nan zai fito yake masa to satin nan alaji kuɗin ka zai fito ina ji ma bayan ya karba sai ya kiransa yace za ku da kuɗin yace business zai yi sai yake mar ka iya tambaye da ya mace ne yake ka iya yace to ina ba ka jawara kar ka shiga in dai baka iya ba kar ka shiga domin idan ka shiga kuɗin nan zai rage kakaf kuma da yabi shawarar shi ma ya rasa Allah ya ji kansa ƴaƴansa ma sun amfani kuɗin da yabi shawarar saboda haka wannan shi ne duk abin da mutum bai goge a kai ba bai iya ba karka shige kawai yanzu da abokin ka ya buɗe shago na kaza kawai yin jiran kake kai ma bari ka buɗe a yawanci haka muke yi yawwa to wannan abin yana janyowa kuma a faɗi ya kamata duk abin da za ka yi don to kana da ido a kai ko me yi to kaga na na Aisha ku duba ba kullum idan na zo kan hadisin Aisha ko wallahi bayan musamman abu ya faru lokacin annabi na raye kawai wani abu nake kallo lokacin ba kowa yadda ne ko wata zana ba domin annabi ya bar duniya shekara ta sha takwas wannan abubuwan duk da ka ji ana yi gaba ɗaya a lokacin shekarun da bai fi sha takwas ba duk wani abu da ka jira na Aisha ta yi ta yi da za a ce ma Aisha ta ce ka mutum bakwai da za a zo malamai cikin malaman hadisi manyan malamai cikin sahabbai sai ka ji hadda Aisha da wannan shekarun kanana to ka gani kace sai na nemi izinin Annabi alaihi salatu wassalam me yasa kace fa inna fa'il qur'an da ta ta iya kafa dalili kace domin dan uwan Amr Qur'ani laysa huwa arzani ai ba shi ya da ni ba ba shi ya da ni ba walakin arda bi imra'atu abi imra'atu abi Qur'ani eh matar Amr Qur'ani ita ce ta tayar da ni idan kun lura da kyau in kun lura da kyau me alaƙar abla da abul qur'ani me ya alaƙa su ita ma da abul qur'ani ita ta jayar da na Aisha sai kawai abla ya zo yanzu zai shigo mata gida sai ta hana an fahimta da kyau ko yau saboda an saukar da ayar hijabi a kai shi kuma yana da haka ne tsakanin abul qur'ani da abul hawa da kani da yake bugun kirji a kan cewa ai shi babbanta ne domin shi dan uwan mijin wanda ta shayar da ita ne Allah ya sa zancen ya fito a can waɗanda aka haramta wajen raza sai aka yi hurri mata alaikum ummahatikum wa banatikum wa akhawatikum wa ammatikum wa kharatikum wa banatul akhi wa banatul ukhti wannan su ne wanda aka haramta bangaren da na saba ko su bakwai mun yi satin da yake to in ba kuma da ba satin da ya wuce sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce wato ya harumu minan nasabi ma ya harumu minan wilada duk abin da nasaba take haramtawa an fahimta da kyau ko duk abin da nasaba take haramtawa to dalilin shayarwa ma yana haramta shi sai muka ɗauko su guda bakwai mahaifiyar mutum haramun ne ne ya aure ta kaulan wahida ko to sai muka ce wanda ta shayar da kai ma haramun ne ka aure ta kai duk waye sannan muka ce kuma aka ce mahaifiya ba ita kare ba ana nufi har babarta wa ina ala babar babar babar babar a ta tafiya duk sun shiga babar ta ba za ta aure ta ba babar kakarta kakarta ita hukun jaro ba za ta aure ta ba babar ta ita ma ta tafiya haka shine hori mata ne kuma ba hatu wa wa mana tuku da kuma ƴaƴan ku mata an fahimta da ke ku ƴaƴan ku mata kuma ba za ku aure su ba su ma to ba na to raga ƴaƴan shayarwa su ba an fahimta da ke ku wannan mata duk ƴaƴan da ta haifa wanda ta shayar da kai ba kai ba aure a tsakaninku har abada wa aka watukum haka nan ƴan uwan da ita wannan da ta shayar da kai an fahimta da kyau ko wa amma tuku da kuma yayyanta babbanninta ita wannan matar na bangaren uba kenan yawwa yar mahaifinta ko kanwar mahaifinta ita ma ba za ka aura ba wa khalatu kuma haka nan ita ma wannan da ta shayar da kai gwaggwanta ba aure a tsakanin kanwar mahaifiyarta da yar mahaifiyarta wa banatul akhi da ‘ya'yan ‘yan uwanta wanda ta shayar da ke, wa ba na su lokaci da ‘ya'yan ‘yan uwanta mata, wayannan su ne, yadda ce a nasaba ba aure ku idan ta shayar da kai to sai ka nemi danginta kasam. Ko kuma duk lokacin da za a yi aure sai an bibiya, an fi samun wannan matsalolin a ƙauye, to sai an bibiya an tabbatar da cewa me ce ce alaƙa. Me ce ce alaƙa? dole shi ne magana da miki ba iya kaga aure ya kara ga mutuwa ba haka wa su kun min raza wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min raza iya guda biyu ne to amma nan ayar kokolwa za ta yi amfani da ita ya fada dama kai za ka dauko kokolwa ka tsora akan annasar to shi wannan da yazo in kun lura tunda matar da ta shayar da mutum mijinta ya zama uba a wajenka haka ne domin da nonansa aka shayar da kai da nonansa aka shayar da kai shi ke kira labarin sa'ani domin me ya sanadiyar ruwan ruwan maman ai sanadiyar mijin ne saboda ta yi kwancibin ne ko har ana kawo ta hikima a ce idan ga abubuwa biyu ke sa mama ya zubo bayan dalilin zuwa ta hanyar kwanci idan kuma kage yana zuba to dalilin ne ko dai yaro yana kuka an ka tambayi ba ta san wannan in yaro an zura kuka ba mun zura zuba hanya ta farko kenan ta biyu kuma sai yaro ya kafa bakin sa akai sai ruwa ya zubo ta wayannan hanyoyin biyu yake fita to kaji zai ke la'akari da cewa tunda wancan wala ko kani mijin sa matar da ita ta shayar da shi saboda haka ni ma babban ki ne ba haka mun ki bayan ayan jabi ta sauka sai ta hana shigowa ita kuma a fahimtar malamai suka ce to sai ina ya gane wannan hukuncin suka ce ko dai ya san hadisin ko kuma ya fahimci haka ko ya san hadisin ko ya fahimci haka ita kuma da ba ba Aisha ba ta da fahimtar cewa wanda tunda ba matar da ce ta shayar da shi ba ta shayar da ita ba ba ta da fahimtar cewa lallai ba maharamin ta bane to shi ne take a abul qur'an laysa huwa arba'ani ai dan huwa abul qur'an ba shi ya shayar da ni ba abin nufi ba matar da ce ta shayar da ni ba walakin arba'atni imra'atu abul qur'an abul qur'an matar da ce ta shayar da ni fa da kana alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kace ana haka na ana shi shigowa sai annabi ya shigo wajena fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inna rajula laysa huwa arzani ba wa Allah nan fa ba shi ya shayar da ni ba walakin arza'at ni imra'atuhu an gane ko yawa matar da ce ta shayar da ni fa kala sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce idzani lahu bai wa Allah ba shi izini ya shigo fa innahu ammuki domin babbanci ne annabi ya tabbatar da cewa babbanta ne sai annabi ya ce kai ba sai mini shine a hausa zai mutu Allah ya miji albarka kalma ce da ake kawowa a larabci tun a bayan mun biya akara wannan kalmar ko kuma a ce wailai ko waihak da laraba suke faɗa ba ma'anar suke nufi ba kawai wata kalma ce suke faɗa don janyo hankali kamar mutum ne a hausa kai abu ka burge zai ce tegewa ne ko yana nufin tege mara uba yawa shi a gurin gawar ya burge kenan tegewa ne shi kuma ya dariya an gane to shi ne wailan ba za ku gani an bayyana da jago yawa kalmomi ne da in larabawa suka faɗawa musamman annabi ya gaya wa sahabbai ba mu zanta ce ba ba zagi ba mu zanta to shi ne tari ba ta yamini amma nan da a larabci yanzu in ni ka gaya wa tari ba ta yamini Allah ya sa hannun ka ya kirba ya gini Allah ya haɗa ka da talauci kaga yatiman za mu kara ba a miskinan za mu kara ba idan so baka da komai wato da yake cewa ko karfan bara ba ka da ita eh ko kawai zero kai sai dai ka san za ka yi wa bayar to ba haka ake nufi ba kai tsaye kala urwa urwa ibn zubayr yace fa bi zalika kana da aisha ta ko shi sa da na aisha take cewa hari mu'mina raza wa haramta daga dangane da abin da yake abu sayarwa ma yuharramu min nasab da abin da ake haramtawa da bangaren nasaba to ku haramta shi a bangaren sayarwa wa fi nafsi a wani lafazin bi ta zana alayya aflah aflah ya zo guri na ya ke nufi da aflah wanda ya rabauta shine ba da yake ce a ji halatta a sa sunan a cikin hadisi kamar a adabul mubarak kai akwai hadisin da ya zuwa annaba ne zai zo sallallahu alaihi wasallam kada ku rika sanya suna abla da nafi'u da baraka da ire-iren su misali me yasa saboda akwai tsakiya nuna cewa mutum tsarkakakke ne ko kamar yadda annabi ya shigo ya tambayi ummu salama ya tambayi zainab ya sunan ki ta ce sunan ta baraka bale ce bal an ta zainab shi ne malamin ka ce sanya sunan tun daga gina an annabi ya faɗa ya tabbatar da shi to ya halatta sai dai makaruri ne me yasa abin da yasa kace makaruri ne za a ce Allah ina abla ina rabota a ce babu ka gane ba nan ba rabota to wannan ma'anar ba a santa babu rahota ba a su ina baraka ina albarka take ai ba ta nan babu albarka a nan kamar ana biyar da ba yau wato shi ne ba a dalilin da janyo aka ce makaruri ina alheri ka kore babu domin a musulunci akwai fa'adu fa'adu kyakkyawan fada ko kakan ka ne mai mutai ai sunan sa uzuru damuwa bakin ciki annabi ya ce a sunan ka ta halitta shi sunan da baban ta ya sa mace sai da mai mutai ya ce wallahi kakan mu sai da ya jaza mana kullum a wahala muke sai abinci ma ba ka zo neman abinci ce da kyar muke samu da kyar sai an yi da kyar watakila abincin rana sai yanzu za a ci. To suna yana da alaƙa da yana da alaƙa da ɗan adam sai na baka yace albala'u muwakkalun bil mantiq bala'i yana da alaka da me kake furtawa ma da wasu furtinka eh a rika faɗa alheri ko da yaushe shi za a kun ga karatun mu na na tafsiri na lafi ai kama wannan aya ne inna ne ta da kulli da halu'a idza masa wujaru da zuwa fa idza masa wujaru tabi'a da adam shi ya fi son ya faɗa shari ya ce faɗa sa alheri zai gum ko matarsa yanzu ana ta wahala a tsada kullum sai ya ga matarsa in ya je shagon ciniki ya faɗa amma yanzu da ya goma ciniki kayan abinci ya sako baya faɗa ya shiru ko ce muna yi da wala Usman hade da sai mun yi alhamdulillah yace hatta kayan zawa sauka yake yace wallahi malam yanzu har koran ya wa dan kasuwa dan kasuwa ne akwai yace sauka kawai yace kada ya hada ake so a rika jin wannan positive labaran ba negative ba to shi ne yake cewa ita zana abu alayya abla abla ya ne mai jinyin shigo guri na wata ruwayar falam adan lau ban ba shi jini ba fakala je ce a ta ta jini da minni ni ne ni kike gawo jabaki ni ne ni kike hana wa shigo a gurin ki wa ana amuri alhali ni babban ki ne ka kulki sai muke kai ba zale sai haka ka zama babba na ta yaya ɗalibi ce arzat arzat ki imratu akhi ga magana matar dan uwana ce ta shayar da ki bila bani akhi da ruwan nonon dan uwana domin fara ga dalilin da yasa ruwan mama yake zuwa to da ruwan nonon dan uwana ka shayar da ki fa ta azu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambaya annabi alaihi salatu wasallam fa kana sai ce sadaqa aflah shi ke wannan abula din ba ta sigar da mubadala bane a ce mafi rabauta ba haka abula kawai mai rabauta mai rabu shine abula kada abula al mu'minu na ta nan kalmar ba hakika mu'minai sun rabauta shine fasara idan ne wa nabi ce ba shi ne kai ba ce ni niki sai an yi albarka irin kalmar da ya to kawul barati ya arba'in ko limariya wani jamariya wani hasabiya wani diniya dan nan yake basbar da zafi dini shari bar da daka kai da karwa ana auren mu da abubuwa hudu dan me kudi ke ko dai da dai ya ji da kafa ta ne kudi ke Dinda da zan na ga wannan ce mata ɗaya daga cikin faktor guda uku da yake sa aure rawa na ce in kawai mata ka ta samu abin da ake kira economic independence illahi da za a gane kuranka iya nan zan tsaya ba zan tora ka ba yawwa shi ko da haka sai ce ai ba zan ka kai na ruwan kai aure ko budurwa ce ce ba kadai ko budurwa ce ce ba kadai kai mana to ka gani baliha dan mai kudi ke wani jamaliya ko dan kyakkyawa ce kina cikin presentable wal ta sawa a gaban motar ke wani hasabiha ko dan ita ɗan dangi wani diniya sai annabi ya faɗi na hudu a ganje yace kuma ko dan mai addini ce sai annabi yake wato ba alaika bi zati di ko ba zufar bi zati di karabau da ba abociya addini dan zai da ka hannun ka zai albarka shi ma zai da ne karba hannun ka zai albarka to shine nan karibati ya miliki hannun ki zai albarka karibati ya miliki ai ta aiki kun ga kalmar ta fito sai wato idan to zaki talauci idan to baki da komai shine ibtakarci mun fada ma'anar da aluga ce a ma'anar larabawa wa larabu sai da huwa da rajul kun ji laraba suna yi bakar addu'a akan mutum idan ya mutu ne sai har bace ne Allah ya hada ka da talauci to saboda haka su wannan annabi ya gaya ta bai ba a faɗa wannan kalma a kan ba a faɗa shine a larabci ne kai da mutum yau da goben ka faɗa to zagin ka kai yawwa wala turidu qul amru bi ka gani suna fara wa mutum amma ba ta nufin abin ya ka ne ka gida ne mutanen da ne na kaza a Hausa kai ka wuce a gaya ba kalma asalin gani in ka kai mutum kara a kotu ya ce ma shi ji ta kauri ya domin ya ba ka da sai an hukunta shi amma wannan sai ku kai abu abin ya ce jejewa ne kai ma ka san ba wata ake nufi ba to irin ta ce a lalata wallahu musta'an to shi ne ma da yake me za mu koya karkashin hadisi na farko subutu hurmatu riba baina rabi'i wa baina rajul mansur ilayhi al-laban tabbatar da haramcin wato shayarwa tsakanin wanda aka shayar da kuma wanda aka jingina shayarwa zuwa gare shi shine mijin matar da ta shayar kenan domin shi ne dalilin da ruwan mara ya zo domin suka ce fa inna labara ta sababa wato an ma'ihi wa ma'il mar'ati jami'an domin ruwan maman ya zo ne dalilinsa da kuma ruwan ita mahaifiyar gaba daya na biyu wa man ta'ara rida'an ko rada'an wa saddaqahu rabi'a duk wanda yayi da awai jayarwa kuma wanda aka jayar din ya gaskata tabbata hukumar rada'i bainahu ba hukuncin jayarwa ya tabbata kamar da zamu ji hadisi nan gaba ya tabbata akai wala ya tabi ila iqamatin bayyana ba bukatar sai an nemo shedu in dai wanda ya jayarwa kawai mace ta zo ta ce wani dama wanda ce ma danka ana jayar da ita kai ma na jayar da kai shi kenan ta ba ta ruwa kawai ba a bukatar sai an ce ku nemo shedu wallahi sai kin kawo shedu ka za a a nan malamai suka ce ba bukatar wannan kwata kwata fa abla ida'u wa saddaqat wa aida ga abla yayi da'awa kuma da aida ta tabbatar ma wa adina lahu bi mujarradi zalik kuma aka ba shi izini saboda wannan magana kawai na uku manita ba alayhi amru duk wanda wani abu ya ta kuɗe ma aw wa ga shi take ko ba da cikin kokonto alayhi an yuradi ahli ilmi fi zalik to karje ga tambayi ahli zikri akai da abin da ya zo ko me ko ne in baka gane ban wani ya iya tambaye shi sai ka zauna lafiya kama hasala ummul mu'minin kuma yadda ya bada rana Aisha fa inna inna masaba alaiha al'amru ista'zanat an-nabi lokacin da abubuwa suka takude mata sai ta nemi izinin annabi alaihi salatu wasalam ta tambayi na hudu anna al-alim alladhi su'ila an mas'alati qala ya ba'du ashabi ma huwa sawab duk mutumin da duk malamin da aka yi mata tambaya akan wata matsala sai wasu daga cikin almajiran sa suka faɗa abin da yake amsa daidai ne to an yi sadi ka kar ka zo ka ce dan ka raina shi kawai ka ce ai ba daidai ma ya faɗa ba kai ba abin kwaskwari ba lallai sai gaskiya ta fito daga gurin ka a ka tabbatar da abin da ya faɗa shi ne abin da ya faɗa tabbatar da wai kyau da lahu ka tabbatar ba ka ce daidai aka na biyar jawazu kaulu tayyibati yaminu la yaqtadi du'a ya halatta a faɗi wannan kalmar ba da niyyar ne addu'a baka ba na shida wujubu ijabil marati min al-rijal al-ajani wajibi ne mace ta sanya hijabi da kawunta da waɗanda ba muharramanta ba na bakwai mashru'iyyat istizan rijal al-maharim ala ma'arim wajibi ne wato shar'antuwar kai neman izinin maza ga waɗanda suka je wurin waɗanda ba maharaman su ba wa annal mar'ata la ta'zanu li ahadin fi dukhuli alaiha kuma wata kace ba kowa izinin ya shigo mata gida illa bi izinin zauji sai da izinin miji kai ko maharami ne kai ba kai wanda ne ko gani kaga ba haramin ta ne ko ya halatta ka shiga gidan musamman ita ka aiki ka ganta da wani ba hijabi ba sai kaya normal kaya na jikinta to idan mai gidan yake baya so ka shiga magida ba za ka shiga ba kawai yace ɗan uwanki ma baya so su zo wataƙila kawai a yan uwanki akwai wanda bai gamsu da tarbiyyar su ba saboda wasu dalilai yake kar su zo dole ki hakura in dai kina zo auren ki ya zauna lafiya in ko ba haka ba zai koro ki kuma a yan uwanki ba mai auren ki sai ku kiyaye ma wani abu ne zai gane yau da gobe za ta ta fahimta ko ai ka ga ne da cikin wato magabata lokacin da ya auro matarsa da aka kawo da ran da aka kawo shi ko suka yi sallah raka'a biyu an zauna sai ta ce to ina da tambaya yace me tambaye ta ce ina so ka ga mun me kake so da me ba ka so abu na farko da ya ba su mace yake ba na so ki ji ba na so a zo miki ko yan boko yanzu zai ce impossible ta ce ta wadda ta ce ta ni tuwa da na yadda sharaɗin kun da ya faɗa wannan da ya faɗa ya fi kowanne wahala wallahi da kansa bayan an kwana biyu ya zo yake da ita wance ta ce na ya ce da ke shige kuma a jini hakurin da ke saboda shi wai ɗabi'a da ya ɗauka ce ya karanta familin ta gaba ɗaya ya ga suwaye kuma wani abu ya haɗo su da wani a shi ɗan uwan da ne na mu'amala ya ga irin mu'amalar da aka yi ba shi ne ya dawo yake wannan takunkumin da na sa miki da gaiwa na kiri to irin wannan haƙurin da yarda gaba ɗaya yana janyo musamman ma'aurata musamman mace ita ce a ƙasa wallahi yana janyo a yi nasara mai yawa amma a farkon nan kawai ta cije sai ai ba a yi ta wato baya kai baya ba da nasara baya ba da nasara to shi ne abin da malamin zai mana nan an ya kuna mu'arraman laha wanda za ta shigo gurin ta su zama mu'arraman ta na takwas man talaba ma haka fi mas'alati la budda an yi taliba hu bi dalil duk wanda ya samu sabani da wani akan wata matsala to wajibi ne za a warware a kawo dalili ba da molanka ba me dalilin ka da kake kaza ko yaron ka yanzu kana so ka gina kokolwarsa ana tafiya kai ko a gida ba wai ana tafiya ba gidan kake za a yi kaza a kaza sai a yayan ka sai wani ya ce abada ma kaza aka yi kace saboda ne a kawai ya ja ka ce tun da baka da dalili ba za a yi ba kai kuma zai ce mu kuma mun fito a yi kaza saboda kaza da kaza to ka fara gina musu kokolwa akan su dina fadan su dina bolanta mutum ya rika abu da ka haka kawai mutum ya ja ai haka kawai an fahimta da kyau ko wannan shi ne sannan na tara alal mustafi an yadkura asbaba wa ina da dawabi al-fi'l al-mas'ul anhu an gane ko shi wato duk wanda zai nemi fatawa lallai ya tuno dalilai da illolin da suka sa wato yayi wani aiki ko kuma zai yi wani aiki ko zai sa ba za ba idan wani abu ya aikata kawai ya tuna dalilin da ya sa ya ce na yi kaza da Allah ne hukuncin kaza na yi kaza amma saboda kaza wataƙila za a fi kana dalili mai kwari ko ba kare نعم على حديث الخامس والثلاثون بعد الثلاثمائة حديث نتري أكد ثلاثين دجيا وأنا هذا وأنا هذا بنانا يجا تنجري هاي الحديث كالذي كان يرون قال سيدي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم wata rana annabi ya shigo wajena wa indi rajul wani mutum yana zaune a gabana fakana sai annabi ya ce nan take nan take shi ne babu take annabi da ji sai ya ce ya aisha ya ce aisha mana haza waye wannan shi ne ne ka shigo gidanka ka gaba kon abu ka tambaya ne kaza an gane ko yawwa kada ya zanto kai kawai a irin mazajen nan ne na ummu zaki kaga ɗaya daga cikin da ta kawo ta ce ita mijinta shi ba sa'awa ba halawa haka yake ba ruwansa ba ya sa'awa irin mutanen nan ne da suka kawo buhun shinkafa ya kare bai ce ya haka yi baki gaya mun jeje zai kusa karewa ba ya kare kawai ce ce to sai ya fice ga wani to irin wannan tolobiyar mata sun fi sansa kun gani ko wanda baya da dan me yasa aka sun fi sansa tolobiyo ne mana sai ya kare ba lokacin babu ma za a ce ba babu ka ce to kawai ka je ka kawo amin ya Allah akwai zuwa biyar? to sai yake yana shigowa sai annabi ya ce man haza wannan waye ke ya ija wani abu ma an ka gani sabo za ka yi tambaya ballantana mutum kwanan nan wanda muke wani daga abuja da muke yi rika dogo waya ne wata zai aura dalilin da ya sa yake gina mun cewa ki gaba ɗaya ya ba a kura da ita yanzu ɗaya daga cikin dalilai ya ce malam ya ce wallahi duk wanda muka haɗu da shi ko na gansu da shi sai ta ce wa kodin tantai kowa kodin tantai ke yi sai wa eh ya ce shi abin ya yi masa yawa gaskiya duk wani namiji ya gansu tare ko suna tafiya a mata magana kawai da ta yi magana ya ce ko da sun ne kowa kaga wannan mutum ya tafi a ya zama da yuti bunzirin jihar na kenan allazi yurin fahim ya tafi ali ko yurin su a bi ali kai ba ka da jiji kan iyalin kowa tun mazan garin nan kowa a ba kai wani irin jajaja ne da baka san yan uwanta ba ku sau da haka sai ce kulki sai na ce jahilta a kimina raza dan uwana ne ta bangaren shayarwa Baka da sai annabi ya ce Aisha ya ce Aisha kun zo na man ikhwani kunna ya kamata ku rika duba fa zuwa yan uwanku yawwa ku rika duba zuwa yan uwanku fa inna ma za ta min al majaa ku sani jayar wanda ake magana fa wanda ta kosar da mutum ake nufi ba wai kawai tsohuwa ta shiga gidan mutane yaro yana kuka ta bashi sau ɗaya ya sha nono a ce shi kenan ba shi ake nufi ba shayar wanda aka yaro na jin yunwa abin nufi shayar wanda ta haɓakar da tsoka a jikin mutum amma ba wanda ake yi a tura a kunne wai yaro yana ciwon kunne a ce shi kenan an shayar da shi ba ita ba wannan bakwa ba ta lai duk wanda yake zaman karkara ko yake zuwa da awa karkara ya san akwai ta inda ya karkara muke wannan karatun yanzu hadisi da ya zamu dai a ta tattaunawa domin akwai su da yawa akwai wannan ne fa inna ma raza'atu min al-majaa domin shayarwa tana faruwa ne ta hanyar wato al-majaa shayarwar da aka yi ta wato an ana jin yunwa ko kuma ya tsotsa sau biyar ya saka da kansa muka ce idan yaro ya kama mamaye ta sha ya ta ji wata da ya koyi yayi daya in ko da ya gumi ne da ya ji sallama zai ji yoto yana sakawa yayi daya yawwa kun san yara iri iri ne akwai mai kai gumi wanda da ya ji magana sai ya juya wani kwanyar tsaura kansa sai ya gama to wannan za su rage ba ba za ba haramta su ba da shi ne fa inna ma rafa'atu min al-maja lallai ita shayarwa tana tabbatuwa ne ta hanyar ne yunwa na daya rikiwar hadisi shiddatu biyarfin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ali tsananin kishi annabi alaihi salatu wasallam ga iyalinsa muna gaya wa mata in dai mun ji bai taɓa ce miki kawai ai ba baya jin in dai ya taɓa ce miki a'a ba wallahi baya jin in dai babu a babu no a cikin duk jinarinsa wallahi wallahi baya jin komai kika da kore ce to komai to ranzu ya bari shi ne a jama illar mata sun fi son haka amma kuma wannan shi yake nuna ba a son saboda haka shi ne ki fahimci cewa a duk jinarinsa aljihunsa akwai a akwai a wani abin za a gani shi zai kalli maslaha ba take ba ta kusa duka ya ce kar a yi kaza to annabi yana da tsananin kinki ga iyalinsa kun ga sha abin abi wa kasu an ce yana da kinki ga iyalinsa shi ne an da wato wani sahabi ya zo yake ba da labari yake ta yaro su da lamutin ya je ga iyalinsa da wani wani hadisin layani da muka wuce a baya ta yi muna biyo kaji yana mamaki sai ka zo ka faɗa in ka ne sai ka zo ka faɗa ka ga mutum da iyalin haba shi ne wanda ake cewa saboda kaiwa matuƙa inda zai gane kuda namiji to ba zai shiga mai gida ba shine annabi ya kalle shi ya ce yace sa'ad yana da kinki amma zai sani rasulullahi abiyaru minhu yace manzo Allah ya ji jiki yace wallahu abiyaru minna yace kuma da ni da kai da Allah ya ji jiki domin mukhalifatul ajani wajen ta kuɗi din ya da ajnabiyya ajnabiyyi ba ruwan su وكذلك ينبغي أن يكون الرجال في ديرتهم على أهل ما يجي كما يا كماتا دين نمجي رمضو هنا يجيش في آلنسا ومعارمهم لكما ولم يسجي مع رمان نبي جواز دخول الأخ على أخته من الرضاعة يا لك dan uwan shayarwa ko yar uwan shayarwa ko dan uwan shayarwa ya shiga gurin yar uwan shayarwa domin maharamin ta ba aure a tsakanin idan ne gidan ya yarda domin fada ko dan uwanta ne na nasaba an yace baya so dole a hakura na uku hurmatul ikhtilafi bil ajami an haramta ta kudin diniya da ne da maza wa anna zalika yaqtulu al insanu al ghira ala al arab kuma haka yana kake filin na wannan filin mutum zai koma da yusi god na hudu anna rajula yaqalu zawjatahu amman yadkhulu baytahu daidai da mutum ya tambayi matarsa waye shigo gidan waye wannan me alaka ku ta bayani in ka ji alaka ce da akwai aure a tsakanin su kace to da gido kai kuma zuwa don wani za ka gani a nan akwai aure a tsakanin su dan uwan da ne amma na nesa na taba ba ku labarin wanda ni ni na san shi muka ta ni na rika mentorin din sa da karje na da gida malam malam Bukari Ismail saboda auren bai jima ba amma in yazo sai ga mutum a gidansa sai da ce masa um cosmetic din shi cosmetic ba ba ba cosmetic ba wai cosmetic din ne ai kaza kaza karatu take aka kai matakin da ni ni wato a tun a farko na lura cewa kamar yana da matsala tun farko aure kamar da yi kamar aure in ka ganka ga yana kai ne amma ba a fitowa ne ya shafa man cosmetic din nan ba da an ce wata shi suke shafa ba ba man mata ba kawai ka dangi ya samu wannan sakinar da ake bukata domin yanzu in ya tashi da dawo ba tunanin da indomi ya tashi ko mai shayi ba wannan tunanin kan da yake in gome ya tashi zai samu abincin sa mai rai da lafiya amma wani yanzu ya kake tara da yi wallahi mai shayi ya tashi sai dai nemo rijiyo yana jiki ya dafa su saboda haka idan muka je wani lokaci muka tafi wani guri gurin aiki zan ga ni zan fito ce na ta abinci amma shi sabon aure sai da an ka abinci yana ci ni dai kwalwa ta tana ba ni wani abu wata rabe da kan zai yi rabe ce mu yana fada matsala ne ni na san kana da matsala sai to amma abu shi mutum bai sa ka ba ba ka kira wannan matsalolin yake faruwa da shi cewa sabon aure ba a yi wata ba amma zai je in ce ta ga dama ruwan shayi ba sai an ga dama za a dafa abubuwa iri ne yace mu wallahi kaga yanzu za a tashi daga aiki a tafi yace na koma da rana zan je in tarar ba sai abinci ba yace kuma komai na zo in na yi sa'a kuma a fara da mai an go ya ci fara da mai ayan ya ba ya ce amma duk ran da court mai din nan zai zo ran da yin jara zai ta din amma mu a Najeriya ai duk nan da jiran court mai to wata ran sai ba da wani labari yake wai yana zuwa akwai ran da yana komawa zai tarar da shi a gefen gadonsa a zaune ya ci abincin ya rage kawai ga ruwa yana zaune to kaga sai ne mai rasta ta abin da yiwa ka nace yanzu kai wannan labarin kana da karfin gwiwa da kake gaya mana kana iya faɗa wannan to ya ake yake wai to ya tashi ya fita Dankance ne rancen da nake muku Allah auren nan ba na jin ya shiga can wata hudu ya danne dole ma ya danne. Kai ka wallan shi? Ai shi ne abin da ya balla ba sai da ya balla abinsa. Sandan ne hannun zai yake ta yawo Hajar ne ma wata tambaya na ce, ba ta san ka ne? Atilar. Ka aure da dan murna yawan faɗa, duk wanda ta roko da wazan ta ce ba na san ka rabu da ita. Kaga koma tauhidin guda kana haka kana wai za ka gane. Kai ne za ka gane. Kawai taguwa. saboda ka'idar mace matan mu ma gaje ka tambaya ka ji duk masu aure kana son ka ma yaya ake yi yaya ballan tana ba ta son ka kana son ka ma sai kai hakuri da abubuwa da yawa wata baiwa Allah muna tattauna da ita tana ce tana complain akan yara wai ta ga musu ta ga ni kaza kaza ƴaƴanta sai na ji hajiya shi gaba zaki da fada domin kuma haka kuke kuma mata saboda haka yadda ake nanata muku magana kuke nanata wa yara haka mazajen ku suke nanata muku a kan rufe kofa yanzu za ka yi kirara ga wa masu masu gidan kullum a kan kaza abubuwa daban-daban idan ta biyo ta tana rigewa da yara wai ku kullum sai an gaya muku da gidan dariya yake wallahi domin ya san ke ma haka kike da na faɗi wannan zai ce awo mana da haka muke da amana ce wala haka ku na ce ai bambancin ku mata kawai lamba ce wata lamba da jirin da biyar wata da bakwai wata hamsin na ce kawai bambancin ku kenan shi kenan kawai amma dukkan ɗauka wai a in dai ba ta kawo to sunan ta mace kai ne kawai yadda za ka yi tarere ta kabibiye ka juya ta ka sarrafa ta shi ne bambanci kawai kowa da yadda yake sarrafa mota in ya hago wani za ga daga can bakin kwanan nan zuwa ta sai ga tukin da ne rock driving zai ko ba haka bane wani kwa za ga yayi tuki to haka ake rikon rikon mutum wani za ka tukin hauka yake wani kuma a hankali wani zai ka komo ta tana jakin amma kuma ya san zai iya kawo ta wani goma zai iya wasu ya mata a gurin ya fito to haka bambanci ke yawa shi ne kawai wannan na na abin da kuke ina faɗa ne kawai don ya taimaka muku yawa domin iyaye na da wanda suke sa'ani na harkar